وأصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da kowa wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taro domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu muna nan har yanzu a cikin littafi na shama'il muhammadiyya littafi da ke nuna mana ko karantar da mu wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu shiga sabon babi a karatunmu na yau wanda shi kuma wannan babin zai mana bayani ne yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shingida ko ko dogaro babin yana farawa da kaman haka babu ma jaa fi takawati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره رواه الترمذي wannan shine babi na 21 a cikin wannan littafi na Shama'il Muhammadiyya littafin kuma bai da wahalar samu a nan ba sun masallaci ma za a samu littafin naga mutane da yawa ba su da shi bai da kuma tsada haka sai an gani ko babin yana farawa da kamar haka Imam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Abbas bin Muhammad Duri al-Baghdadi shi ya sanar da ni ko ya karantar da ni wannan karatun da nake karantar muku. Abbas bin Muhammad Duri ba mu taba karo da shi ba mutumin Baghdad ne. An aminta an ce sika ne. Ya haddace hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar miliyan ɗaya. Ya rasu a shekara ta 271 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Malamai da yawa sun yi karatu a wurinsa. shi ma ya samu ne daga malaminsa mai suna ishaq bin mansur ishaq bin mansur shi ishaq bin mansur din nan ya samu daga wurin malaminsa da ake kiransa suna isra'il shi ma isra'il din ya samu daga malaminsa wanda ke shine smak bin harbin smak bin harbin duka mun yi karatu a kansu a cikin darasa da suka da su gabata shi ma ya samu ne daga jabir bin samura jabir bin samura sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jabir yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muttaki'an ya shingida ala wisadatin akan wani matashi kan filo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sa hannunsa akan filo haka sai ya tada hannunsa ala yasarihi bisa hannun hagunsa aka ce amma wannan ala yasarihi bisa hannun hagunsa in mun je gaba za mu ga maganar da malamai za su yi akan wannan ala yasarihi din nan domin babu ruwayan da aka ruwaito cewa da hannun hagu ne sai a wannan ruwayan wanda gaban mun je zamu gani ruwayan samra din ko ah Imam Tirmidhi ya ruwaito mana wannan hadisin kamar yadda muka gani amma hadisin na na Aisha gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan shingida akan matashi bata kawo abin nan ba matashin kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da shi bawan Allah irin ciyawan nan ne kalla annabi ba ciyawa ne aka aka tattara sai aka tuttura a cikin kamar da irin da muke da a kasar Hausa a ce wannan katifan nan da ake na kasar Hausa ciyawa ne a ta turawa a ta turawa a ta turawa sai ta cika a dinka bakinta sai aka kwantawa a kai to filan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugaban duniya da lahira ciyawu ne a cikin wannan filan aka dinke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta da ni da kai yanzu an ce mu kwanta irin wannan matashin ba za mu yi ba muna ganin mun girma wannan Allah ya fi mana Allah ya fi mana rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna umayr bin mas'alata qala haddathna bishr bin mufaddal qala haddathna al-jurayri an abdurrahman bin abi bakrata an abihi qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala uhdithukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah qala الإشراك بالله ووقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت rawahu tirmidhi ma'anar wannan hadisin yana farawa da kaman haka imamu tirmidhi yake cewa malami na mai suna umay bin mas'arata shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu daga wurin malamin sa da ake kiransa suna bishr bin mufaddal shi ma ya samu ne daga jurairu shi ma jurairin ya samu daga abdurrahman bin abi bakrata shi wannan abdurrahman bin abi bakrata ya samu daga mahaifinsa abdurrahman bin abi bakrata mutumin basra ne tabi'i ne ma'anan tabi'i shine wanda ya biyo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine jinjiri na farko da aka fara haifa a cikin musulunci a tabi'ai shi wannan da kake gani Abdurrahman bin Abi Bukrat din nan shine jinjiri na farko a cikin tabi'ai wanda aka haifa a garin Basra ya ji karatunsa daga wurin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yana daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma sun zo sun yi karatu a wurinsa an aminta an ce fika ne baya ƙarya malamai da dama sun yi karatu a wurinsa abu bukrat ɗin nan kuma shine nafi' bin al-harith sahabi ne mashhur ya shahara cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala uhdithukum bi akbaril kaba'ir shin bana sanar da ku manyan manyan zunubai ba kuwa wanda idan mutum yayi bai tuba ba kawai Allah ba zai yafe masa ba sai wuta a wannan ruwaya za ka ga an sa ukhbirukum ko amma wannan ruwaya na san uhdithukum ne za a kawo ko ala wa hadithukum a wannan ruwaya za ka ga an sa ala ukhbirukum bana ba ku labari ba in ka tafi kan wannan ruwaya da muka karanta ala wa hadithukum bana sanar da ku ko ko bana zartar da ku ba ko in ilmantar da ku wani abu wanda yake da alaka da kaba'ir din haddasa shine ka zartar da abu ta hanyar fada ta magana qalu bala ya rasulullah nan da nan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan suka ce kware ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fara gaya mana manyan manyan zunuban da idan mutum yayi Allah ba zai yafe masa ba wuta Allah zai kai shi dai in mutum ya tuba na daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake al ishraku billah hada bautan Allah da bautan wani kana bauta wa Allah amma kana bautawa wata macijiya ko wani biri ko wani dodo ko wani abu ne wanda kake ganin banda Allah shi ma wannan abin zai iya yi maka shirkan ko da ko malami ne a musulunci ba ka ce wai kai kana bautawa wane ne shi kenan kawai da ka mutu ta Allah zai kai ka komin girman shehun kuwa za ka ji wasu na cewa su shehu ibrahim shi suke bautawa sallansu shehu ibrahim wadda duka sako ne ba ba wanda ya cancanci a bautawa sai Allah duk wanda ya bautawa wani abu ba Allah ba wuta Allah zai kai wannan mutum ɗan wana ga annabi isa alaihi salatu wassalam wasu daga cikin masoyansa sun yi azarbabiya sun ce ɗan Allah ne wasu suka ce a ba ma ɗan Allah ba ne ko shi ne Allahn da kansa sai gashi mun ji alkur'ani Allah yana tuhuman annabi Isa ba tuhuma cewa anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah annabi Isa ya san wane ne Allah yace qala subhanak sarki ya tabbata a gare ka wane ni na tuba Allah ma yakunu ni an aqula ma laysa li bihaqq Allah ba zai taɓa yiwuwa ba na faɗa abin da yake ba shi ba ne gaskiya. Amma Allah, in kunci ƙultuhu, faka da halinta. In har ni na ce ma wa'yannan mutanen su bauta mini saboda an haife ni ta hanyar mu'jiza babu mahaifi sai uwa. An haife ni cikin abin da bai gaza awa ɗaya ba. In ni na ce musu su bauta mini sabida haka, Allah ta sani. shi ne manan in kuntu qultuhu faqad alimta Allah banda wannan ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi Allah ka san abin da fa nake yake cikin zuciya na ma ba ba wai abin da ma na aikata ba kai ko ba wanda ya isa ya san abin da kake yi Allah domin shi Allah kullu yawmin huwa fi sha'n wani dan adam bai isa ya san abin da Allah yake yi ba shine malamai aka yi ta gwada kaina ko ce to me Allah yake yi kulla yawmin huwa fi sha'n din nan da aka sai wasu daga cikin malamai ko suka ce aikin da Allah yake yi kullum shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda yi ma annabi salati Allah baya komai malam naji shi ya bada qur'ani kuma inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima haka Allah ya faɗa banda wannan ba wani abu da Allah yake yi in kana ganin a ce a yi ruwa ne Allah zai ce kunne kawai shikenan an gama da wannan in Allah yana son wane ya mutu kawai kun an gama da wannan shikenan kawai amma sha'an sha'anin shi ne yi ma'anin muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati duk wani malami kaga dai annabin Allah ma ta kan shi yake ko ga wani can shi ma suna bauta masa uzairu uzairu wasu na cewa annabi ne wasu na cewa a waliyi ne shi ma Allah ya aje wata aya a tattare da wannan bawan Allah da ake kiran shi suna uzairu shi ne a tarihin duniya aka taɓa samu yaron da ya haifa ya girma baban shi ba ka gane ba kamar yanzu yaron da na haifa sai kuma ya girme ni zai yi banda Allah waye zai iya wannan banda Allah kalle yadda Allah yake yi ba banda Allah ba wanda zai iya yin wannan ya abin ya faru Uzairu ɗaya daga cikin bayan Allah wanda a zamaninsa babu mai ilimi kamansa babu ma wanda ya haddace littafin a taura a wannan lokacin sun shi wata rana ya fito zai je anguwa ka kaddara kamar misali daga nan cikin gari mutum zai je jaji akan abin hawansa jaki ko doki ko na makamancin haka zamanin jaki na muke magana akan shi kenan ya yi tafiya daga nan cikin gari ka kaddara cewa ya kai kamar zuwa kasuwan muke da suna unguwan sarki misali daidai wannan wurin to akwai makabarta ga gidajen mutane duk ya rushe jika gidajen ya rushe mutanen wurin da sun mutu sai uzairu wani abu ya shiga zuciyarsa ya ce yanzu wa'annan mutanen wai dukansu Allah zai tayar da su kasan ka kalla makabarta za ga jerin kabari ne haka da yawa malam sai uzairu wani abu ya dan shiga zuciyarsa cewa yanzu dukkan wa'annan mutanen Allah zai raya su kasan shi Allah daban yake Allah babba ne yasa ake cewa Allahu akbar shi Allah babba ne saboda haka ya san abin da ya shiga cikin zuciyar uzairu sai Allah ya ce bari mu fara gwadawa da kanka kai ma ka mutu yanzu uzairu sai ya mutu ya baro gida yana da kimanin shekara talatin haka misali talatin ko ashirin da biyar haka kasan da ana sauran aure ko bana dai yanzu dai da samari suke dan jajjan kafa haka amma da da wuri ake aure an gani ko domin ba a san yaushe zaka mutu ba malam abba Allah ya ba mu ikon gyara ba a baba na ce shine bai aure ba eh ban ce kai ba kai aure ba na dai faɗa da wuri ake saboda haka ya fita yana dan shekara talatin misali saboda haka yanzu Allah ya kashe shi jakinsa Allah ya sa ya mutu tare da shi akwai ruwa akwai ƴar waina da ya ɗan riƙe domin daga nan zuwa jaji a doki ko wadaƙumi ko alfadari za a ɗan tilitsi yana tafiya saboda haka sai ya ɗan riƙe ɗan guzuransa wanda in yana tafiya zai je a hanya yana ɗan sha haka ana abin shi kenan Allah bai tasar da uzairu ba sai da ya yi shekara ɗari ƙur'ani Allah ya kawo wannan kisan ba sai da uzairu ya yi shekara ɗari a ƙasa ya mutu ya rijijjige ya zama babu shi bayan ya yi shekara ɗari sai Allah ya ce wa mala'iku a tasar da shi shi kenan za ka tayar da uzairu gashi nan ya dawo da ranshi yanzu yana daga cikin wayan da Allah ya kashe su Allah ya kashe su bi kenan yanzu ko ya mutu an kara tasar da shi sannan zai mutuwan shi na ƙarshe kuma ko ba haka ba akwai wasu kuma su dubu alam tara alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu su dubu sun fita suna tsoron mutuwa annoba epidemic ya barke a gari saboda haka su sai suka ce bari su gudu kafin cutan ya kama su su dubu sun kama hanya za su ta garin sai Allah ya ce duk a kashe su bayan an kashe sai Allah ya kara tayar da su ce ba mutuwan kuce gudu ba to ga tunan na zo na kashe ku to shi yanzu zai ya yi shekara 100 an tasar da shi sai Allah ya ce mala'iku su tambaye shi wai kwana nawa kai uzaira nan ya ce to yau man auba da yau kaman kwana ɗaya na yi ko koma rabin yini sai mala'iku suka ce a shekaran ka ɗari kenan a nan wurin ban labisan ya ta amin ɗari ya ce kwarai aka ce fanzur ila ta'amika in kana son ka gano wannan kalla abincinka wa sharabika lam yatasanna ga gurasan ka nan ko wainan ka nan ba abin da ta yi Allah ya kiyaye maka buɗe ka ga ruwanka yana nan ko baya nan ya buɗe ya ga yana nan ce to ina jakinka ce babu jaki ce to tsaya kai kallon abin da Allah ke yi daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sa aka fara tayar da wannan kasusuwa kasusuwa suka fara bulbulowa daga ƙasa kamar yadda kake ganin ruwa na bulbulowa malam ga kasusuwa suka bulbulo sai ga nama tana bulbulowa daga ƙasa malam suna komawa suna rufe wannan ƙashin sai ga fata ta taso daga ƙasa ita ma ta bulbulo ta zo ta rufe wannan jaki shi kenan kawai sai ga jaki ya tashi ya kuka haka Allah ya gaya mana wanzur ila tawamika wa sharabika lam yadafanna wanzur ila himarika wallan jalaka ayatan linnas wanzur ila ila himari kayfa nushbaha thumma naksuha lahma falamma tabayyana hu qala alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir uzair yana ganin wannan yace lalle Allah mai iko ne akan komai yanzu zai karasa wancan ugon da zai je jaji kuwa ko ya je ma ba zai gane ko ba haka ba yanzu mutumin da ya bar garin Kaduna shekara hamsin da ta wuce in ya dawo yanzu ba zai gane kaduna ba saboda gine-gine da ci gaba da aka samu a zairu sai lallaba ya dawo gida yaron shi da ya bari yan shekara goma sha biyar yanzu yaro ya yi na ya riga ya girma saboda haka yanzu yaron shi ya girme shi to haka Allah yake saboda haka mutanen zamaninsa da ya dawo gida zai shiga gida to ya ga wurare ya caccanja ina ne gidan wani har ya zo dai har zai shiga gida sai kai ya malam ce ai gidana ne ce wannan mahaukaci ne aini ne uzairu kaga hauka na biya tabbata ai uzairu ya dade da ya mutu tintin ya ce ni din ne wasu malamai suna cewa uzairu yana da ismullahi al'azam aka ce akwai wata mata da tijiwa ita tana nan har yanzu bata mutu ba amma tana da matsalar ido sai da aka da aka gaya mata aka ce ga wani ya zo mahaukaci mahaukaci ya ce shi ne uzairu kuma yaro ne shi domin uzairu bai tsufa ba a wannan shekarar shi na talatin ɗin anan Allah ya tafar da shi wannan furfuran duk babu saboda haka yaron shi can ga can ya fara tsugunnawa ya fara durƙusawa saboda haka yaro yanzu ya girma babu tsohuwa aka aka ta in dai uzairu ne da yaro ki Allah ido na zai dawo idan yake so ya dawo sai Uzairu ya roki Allah sai ido ya dawo tace na yadda wannan Uzairu Uzairu kuma ya hada shi a taura in kai Uzairu ne dawo mana da taura yace a tauran ku ta bace aka ce yace to ai a zo a rubuta sai musu imla'in sai ƙara karantawa suka rubuta shi kuma to ganin haka sai suka ce ah wannan ma dan Allah ne sai Allah ya ce bari na sa maka wannan karkai tunanin tatsuniya ne a cikin alƙur'anin ka saboda karanta وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله so idan har za a bautawa ɗaya daga cikin annabawa Allah ya tuhumi annabin sannan wayanda suka bautawa wannan annabin Allah ya ce wuta za a sa su ya tunanin ka ga wayanda suka zo wai suna bautawa wani shehu ko wani malami ko wata itaciya na za a kai su kaka yaudara kanka shi malami yana bin Allah ne sai a bi shi in malami bai bi Allah ba Allah bai ce ka malamin ba ko domin da tarin ilimi ne ke sa a bi malami da Allah ya ma mutane umarni da su bi wannan mutumin da aka kawo mana kissan sa cikin alkur'ani mai girma da ake kiran shi da suna bin amr dan ba'ura Allah ya sanya shi a cikin alkur'ani saboda yawan ilimi da aka bashi wasu na ganin ma in ya daga ido haka sama yana ganin rubutun da ke cikin lauhil mahfuz amma wannan dai isra'iliya ce an gane wannan ko Allah ya bashi ilimi na fitan hankali to wannan ilimin da aka bashi sai ya bi san ransa sai ya bi san rai san rai da ya bi kuma sai ya halakar da shi Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-gawin saboda in kai malami ne kake bin Allah ba wanda zai bi ka to ballantana kuma yaran shegun nan an ce in shehu bai bi Allah ba karka bi shi in yaran shehi bai bi Allah ba bai bi baban shi ba sai a bi shi babu wato mutane mu fahimta addinin musulunci ba addinin kowa bane addinin Allah ne wane ne zai mana bayanin wannan addinin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan wucewansa malamai su ne za su mana bayanin wannan addinin saboda haka duk wanda ya kauce wa tsarin addinin musulunci ba wanda aka ce ka bi shi ana bin malami ne matukar ya bi karantarwan addinin musulunci in malami ya kauce hanya shi kenan sai ka rabu da shi Allah ya ce mana Allah ya kare mu kadeji na farko manzon Allah ya ce al-ishraku billah yin shirka da Allah in har kai Allah ba zai yafe maka ga abu na biyu wanda mutanenmu suke wasa da shi da yawa hukukul walidai shine na biyu haka ne saba wa iyaye kalla kalmar da manzon Allah ya faɗa hukukul walidai shi ma ya raga cikin manya-manyan zunuban da Allah baya yafewa menene saba wa iyaye kalma ne na Hausa wannan ko ba larabci bane balantana a shi saba wa iyaye shine babanka ko mamanka ta ce wane yi kaza ta ce wane bar kaza ka ce a mama ai sai na yi sai na ga abin da ya ture ma buzu na wahala kenan malar rabiu wahala kenan to duk wanda ya haka wahala yanzu saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya saba wa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ba zan yafe masa ba kuma ba zai taba shiga aljanna ba ko da wannan mutumin yana sallah yana azumi yana zuwa aikin hajji duk ta banza ne haka Allah yake sallarka da kake yi kana saba wa iyaye ta zama ta banza azumi da kake yi na ramadana shekara 30 zuwa 60 ko 70 duk yanzu ya zama banza ba aikin hajjin da kai ta kashe kuɗi kana zuwa da umara da kai ta zuwa Allah yake duk ya zama banza a wurina matukar ka saba wa iyayenka ban karɓa ba kawai wuta zan ce a kai muku mutanen mu nawa ne suke iya kukuta daga wannan tarkon na barin saba wa iyaye wani fa dalilin da ya zo Kaduna kenan saboda ya samu sabani da iyayensa wani yake gaya mu yake cewa raman shi da gidansu yau shekaran shi goma to kana ɗan yi mai iyayen waya ce ta ina ga shi a kaduna sannan abin tashin hankalin abin da ma ya zo yake gaya mun shi ne duk abin da ya tasa gaba sai ya kasa ganin albarkan shi kaga yan wasan ce ba kaman kuna wurin duk abin da ya tasa gaba ba riba sai abin ya lalace duk abin da ya tasa gaba ba sai ya ce mai to lokacin ban san cewa yana da sabani da iyayensa sai ya ce abin farko da zaka yi ka je ka samu iyayenka ka ce su maka addu'a kan wannan kasuwancin naka da kake yi wuce ai rabona da su shekara goma ke ai ma sabani muka samu shi ne zo nan na ce to to in ai ya zo neman mafita ne ni a wuri ce to ai inda mafitanka yake yanzu shine yana wurin iyayenka wannan rikita-rikitan da ke tsakaninka da iyaye ba za ka taɓa ganin albarka a rayuwanka ba ba tsoron shi zan ji ba ba abin da zai bayani wanda Allah bi mun ba ta ce rikita-rikitanka yana nan tare da iyayenka ji sai ka same su ka tuba shi kenan iyayen ka suka tausayin ka shi kenan sai ga wannan wahalan da ya ƙare ko da kana saba wa iyaye kana ganin kuɗi na zuwa maka ɗaurin talala ne wallahi azim daurin talala ne zaka mutu ka je lahira wannan dukiyar naka ya zama ta banza ibadan da kai ya zama ta banza shi yasa wancan ɗayan hadisi manzon Allah yake la yakul jannata aqul mai saba wa iyaye ba zai taba shiga aljanna bane har abada to wani bawan Allah ya taba tambaya na cewa to yanzu ya kenan shi ko baban nashi ya riga ya rasu kuma dan dai wannan dai rikita rikitan sabani da mahaifi kam an samu in sai za a yi ce ai akwai hanya mana ai musulunci ba haka kawai yake ba shine kai ta kyawawan ayyuka kana tura ladan zuwa ga iyayen naka abokanan iyayenka ka rika mutunta su ka rika ziyaran su shikenan Allah cikin rahamarsa da ikonsa kuma sai yabe maka kaga dai iyayen sun rasu to amma addu'o'i da zaka yawaita yi musu ko ka karanta Qur'ani ka ce ladan nan Allah ya baiwa iyayena ka sa ayi sadakan kosai ko da na naira 100 ne ba sadakan kosai na naira 100 na naira 50 kai ka ce wannan ladan sadakan Allah ya kaiwa iyayena Allah yana ji Allah zai kai musu ba sai wani irin dubu dubu dubu din nan ba a'a daidai gurgurdan ai Allah ya san abin da ya baka ma ko ba haka bane daidai wannan abin sai ka siya sai ka ce ayi sadaka kai Allah ya bada ladan zuwa ga iyaye sai Allah ya yafi maka amma ka ce ka tankwashe hannuwa sai mun je lahira Allah ya mana shari'a ka san haka wani yace sai sun je lahira Allah zai musu shari'a da shi da baban shi kaga wannan mahaukaci ne wannan mahaukaci ne Allah ya ce mana to ballantana uwa fa ballantana uwa wanda sai da Allah ya ta maimaita sakon ya ta maimaita sakon cewa wa wasainal insana biwalidayhi insana hamalatu ummuhu kurhan wa wadatu kurha hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف Allah ya ce karka kuskura ka ce ma babanka kai babanka ya ce ma garba je kan yau kai za ka je kasuwa ce kashi baba dauran aure zani ah lamari ya baci lamari ya baci wala taqul lahumu uff Allah ya hana wala tanharhuma ballantana ka wulakanta su ko wannan mu shau da yarsu bauchi yana ba mu yana ba da kissa yake cewa wai wani mutum ya ce ai Allah ya hana a wulakanta iyaye ne amma bai hana in iyayen sun ma laifi ka duke su ba kaga wannan shi ma mahaukaci ne ko ba haka ba ka san akwai wanda ya taba daga hannu ya shara wa baban shi mari ba akwai wanda ya taba dukan maman shi wayannan mutanen ka musu albishir wuta za su ji matukar ba su tuba ba iyayen kuma sun yafe musu ka san Allah ya gama magana yace kalla innal insana la yatgha saurara kaji dan adam sai ya rika yin dagawa a doran kasa ya rika ganin shi wata tsiya ne me yasa an ra'ahu stagna saboda ya ga wai yana da dan wasu kuɗi dan da ne domin jin abin da Allah ya baka na kuɗi to wallahi kafin kai Allah ya ba wani wanda ya fi naka a ina yanzu din da kake rayuwa kuma Allah ya ba wani abin da ya ninka naka so ɗari in kai dubu ɗari aka baka kai sa kake ganin cewa ka zama mai kuɗi ka za ka iya wulakanta iyayenka akwai wanda shi miliyan ɗari Allah ya bashi shi wanda Allah ya ba miliyan 100 yana ganin ya zama wani mai kudi zai wulakanta iyayensa to akwai wanda Allah ya ba shi biliyan 100 sai da haka Allah ke abinsa arrahu stagna sai wulakanta iyayensa ya wulakanta sauran mutane Allah ya ce mana so duk wanda ya saba wa iyayensa in bai tuba ba wuta za shi kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah subhanahu wataala baya yafewa muna da lokacin an tambayoyi ba dai insha Allah kala ne ruwaito mana wannan hadisin sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajalasa sai manzon Allah ya tashi ya zauna wa kana muttaki'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shingida irin zaman nan na masu ga wancan yayi mai farin kaya ga can ga wani malamin can shi ma yayi to irin wannan shingidan haka alhaji bane ma ko yayi haka ya shingida to yanda kaga haka haka manzon Allah yake sai manzan Allah ya tashi ya zauna saboda mene yanzu zai faɗa abin da ya fi haɗari kuma shi kuma wannan abin da ya fi haɗari yanzu mutanenmu ma sun mai da shi ma ba zunubi ba ne sun mai da shi ma business ne mene ne wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ƙaunar zuwur ko wa shaharatun zuwur duk ya zo a ruwayoyi wa ƙaunar zuwur da faɗan zuwur ko ko shaidan zuwur mene ne shaidan zuwur shi ne ba ka nan aka yi abu a zuwa ce za ka tsaya shaida ka ce nawa za ku biya ni ga shi nan ana yi a kotu ga su nan an ce ma zama suke yi dirshan ta sai na daga cikin wurin da ke bani tsoron zuwa kotu zan ya gaya maka su uku hakan taba zuwa kotu shi ma na je ganin alƙalin ne saboda lokaci ɗaya na je lokacin ina yin project thesis ina a masters na je wurin sa an ga alkali na alkali fallu nan wannan sai kuma wannan alkalin na nan su so bi kenan ko sai wasu ɗaya kuma na ƙara zuwa wurin wani alkalin ma ba na zuwa kotu haɗari ne kotu da kake gani haɗari domin kaga wani abin hankalinka sai ya tashi zama suke yi kawai su suna jira ka zo kawai ka kawo magana cewa ai kaza kaza ce ni zan tsaya maka matsayin shi ina nan ma akai to wannan magana shine manzon Allah zai fada yace wa shaharatu zur sai ya tashi ya gyara zaman sa saboda girman magana shedan zur da kake gani to da zaka iya da ka fade ta gwamma kai gammo a daura maka sama da kasan nan a kansa girman zunubin da ka yi ta gwamma ka ɗauko gammo ka ɗaura a ɗauko wannan sama da ƙasan duniya kenan a ɗaura maka akai in za ka iya ɗauka to in ko ba ta iya yiwuwa to kar mutum ya yadda ya wurga kansa cikin wannan shirin zai duk abin da ka san baka nan aka yi kakka yadda ka ce kana nan aka yi a nan masallacin na faɗa wani mutum a nan kotun tudun wada ya yi shaidan zur sai da silin ɗin kotun ya yanko ya faɗo sai da ya yanko ya faɗo aka ce me yasa ya ce bayan an fito ya san ƙarya ne fa ya ce ai ya faɗa ne kawai saboda ya sulhunta su saboda in ya ce wani ɗin ya yi ƙarya ya yi mai kasafi ɗin zai zama wani abu kuma na tashin hankali sai da kawai shi yana wurin ba a yi haka ba bai mai kasafin ba ka tabbata ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa yana rantsuwan kawai sai silin ya faru wasu za su tashi su gudu saboda musiba ne azaba ne ba wai a duniya kenan fa Allah mun tuba Allah ka yafe mana amma mutanen mu yanzu sun mai da shi ba wani abu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya ba ba ya ci gaba da faɗa وقول الزور وقول الزور وقول الزور وشهارة الزور وشهارة الزور yayi ta maimaita wannan yayi ta maimaitawa manzon Allah yake yin shiru hatta kullu maza yaqulu yaqulu ha hatta kullu laitahu sakata har sai da muka ce ina ma dai da manzon Allah zai yi shiru manzon Allah yake yin shiru yana cewa wa shaharatu zur yana daga cikin zunubi mafi girma wanda Allah baya yafewa shahadan zur yana daga cikin zunubi mafi girma wanda Allah baya yafewa shaharatu zur shedan da baka nan ko kai shedan abin da baka nan akai yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka kawo mu da abin da wawaye suke yi shi yasa kake ganin kasanta kin dare ba wai ba san suna yi ba an san suna yi hukuma su hukunta su hukuma ta ce ai ba ruwanmu rayuwanku wanda ka'ida na addini bai kamata a bar wa'annan mutanen da suke yin shaidan zurba bai kamata kuma an san da su tunda aka ji naji ai kai ma ka san zaka ji kai ma kuma kai ma ka san akwai bai kamata ba irin wa'annan kama su ake a daddaure su ba za kuma a sake su ba har sai sun tuba za a daure su ba ranar fita har sai sun tuba sun tabbata sun tuba ba za su kara ba irin wannan hukuncin ake musu Allah ka yafe mana hadisi na gaba yana farawa da kaman haka haddathna qutayba bin sa'id qala haddathna shariku an ali bin al-akbar akmari an abi juhaifa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amma amma ana fala akilu muttaki'an kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rawahu tirmidhi wani hadisin yana farawa da kaman haka imamu tirmidhi yace malami na mai suna qutayba bin sa'id shi ya karantar da ni shi ma ya samu daga malamin sa mai suna sharik shi ma ya samu daga ali bin al-akbar shi ma ya samu daga abi juhaifa duka wayannan mun yi su a baya ko yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ana kun ganni nan da girman annabta na da kusancin da nake da shi wurin Allah madaukakin sarki ba na cin abinci a shingide ɗan kwanta haka kamar yadda bayan Allah nan suka yi ɗan kwanta haka sai kuma ka ɗauko abinci kana ci mazan Allah ya ce ba na yi me kine yake nufi cewa kuma al'umma ta kar ku kuskura kuna kwance ku ci abinci ko kuna shingide ku ci abinci shi ne sakon hadisan dama mun fara cewa littafin yana karantar da mu ɗabi'u na manzan Allah ne mu mu ji sallallahu alaihi wasallama mu ji mu gyara saboda haka kar kuɗi ya ɗibe ka ka ce kai mai kuɗi ne kar mulki ya ɗibe ka ga a kai kana kwance ma za ka ci cinka abincin abincinka a kwance ya saba wa karantarwan addininka Allah ya ce mana malam abba ya saba matkali ya saba Allah ya ba mu ikon gyarawa kurakurai ne wanda mutane da yawa ana yi sakamakon rashin karatu da bai riga ya kai wurin ba ko shi yasa aka yi wasu kurakurai to dama amfanin zuwa sauraron karatu kenan dan minti kaɗan ne zaka saurara sai ga ka amfana ka gyara ma wani ma kai ma a gaba Allah ya ce mana Allah ya ce mana rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi na gaba shi ma irin wannan ne yana farawa da kaman haka hadathna muhammad bin bashar qala hadathna abdurrahman bin mahdi qala حدثنا سفيان عن علي بن الأكمر قال سمعت أبا جحيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا bambanci kenan kaga wancan an ce amma ana ne ko bambancin wannan kuma la aqul mutakiyan wannan hadisi yana farawa da kaman haka hadathna Muhammad bin Bashar hadathna Abdurrahman Imam Tirmidhi ce malami na mai suna Muhammad bin Bashar shi ya karantar da ni shi ma ya samu daga malamin sa mai suna Abdurrahman bin Ma'di shi ma ya samu daga Sufyan shi ma ya samu daga Ali bin Al-Akmar shi ma ya samu ya ce ya ji Abaju Haifa yana cewa Abaju Haifa nan shi ya ruwaito wancan hadisi ko Abaju Haifa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la aqulu muttaki'an ba na cin abinci a shingide saboda kai ma kenan aha al'ummata ko kai ma da kake bi na a matsayin ni ne annabinka karkace abinci a shingide shi ne abin da hadisin ke nufi hadisi na gaba yana farawa da kamar haka haddasna yusuf bin isa kala haddasna waki kala haddasna isra'il an sammak bin harbin an jabir bin samra kala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muttaki'an ala wisayati shine hadisin da muka fara ya bayana ce akwai magana akan sa qala abu isa lam yadhkar waki' ala yasari وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نهوى رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل وانا حديثنا فارا ورا كما هكا حدثنا مع حدثنا يوسف بن مالك الترمذي yace malami na mai suna Yusuf dan Isa shi ya karanta da ni shi ma ya samu daga waki ne shi ma ya samu daga Isra'il shi ma ya samu daga Sammak ko Sammak bin Harbin shi ma ya samu daga Jabir Jabir bin Samra yace na ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a shingide a kan filo a kan filo amma kaga sai aka ce mene alawi sarati kaga wannan ba kawo ya sara ɗin nan ba ko da muka yi magana shi ne imamu turmidi kaga an sai kala abu isa ai ko ba haka ba ko na ku ba sa ba kala abu isa ma'ana kala imamu turmidi din ranar da kaga an ce abu isa to ana nufin imamu turmidi lam yurkar wace imamu wace malam wace bai faɗa cewa ala ya sari cewa manzon Allah ya daura hannunsa ne na hagu akan filan nan ba a wa haka za rawa gairu wahidin haka nan manya-manyan malamai suka ruwaito daban-daban a wurin wannan Isra'il din irin wannan ruwayan da aka ruwaito na wurin wace ba a taɓa samu a wurin wani ba ya ce a manzon Allah ya dogara ne da hannun hagunsa sai dai ta ruwayan Ishaq bin Mansur an Isra'il irin wannan ne yake sawa sai a ce duk ranar da aka ga ruwaya ta biyo ta hannun Ishaq bin Mansur an Isra'il sai a ce ruwayar sa akwai matsala an gane irin wannan ko tun daga malamai da yawa sun ruwaito ba wanda ya ce ala ya sarihi a hannunsa na hagu sai shi kadai kamar yanzu misali malaman da suka taru a wannan wurin yau gaba daya sai kowa ya ruwaito cewa yau mai karatun nan ya sa hula ne jaddara sai a samu wani mutum kwara ɗaya ce a ai fara ya sa wannan mutum babu dan matsala matsala kuwa akwai dan matsala malar rabiu Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara rawahu tirmidhi imamu tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi kuma wannan shine karshen babu babi na gaba wanda da kansa yake sa ran zamu tsaya saboda lokaci ya fara hararan mu babu ma ja fi tikai rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haddathna abdullah ibn abdurrahman qala haddathna amr bin asim قال حدثنا حمار بن سلمة عن حميد بن أنس عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على أسامة بن زيد وعليه ثوب فطري قد توشه به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم babi na 22 a cikin wannan littafi na shama'il muhammadiyya babi ne da zai mana bayani akan dogaro da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kamar shingida din kenan amma ka dogara ne wannan ko shine bambancin kawai hadisi yana farawa da kaman haka haddathna abdurrahman abdullah bin abdurrahman imam tirmidhi yace malami na mai suna abdullah dan abdurrahman shi ya karantar da ni shi ma ya samu ne daga malaminsa da ake kiransa suna Amr bin Aus shi ma ya samu ne ya samu ne daga Hammad bin Salama shi ma Hammad ya samu ne daga malaminsa mai suna Umayd shi kuma Umayd ya samu ne daga khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kiran shi suna Anas Anas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana kana shakiyan ya kasance ba shi da lafiya wannan shakiyan din ba wai na kuka ba an gane wannan ko domin kalmar larabci wannan kalmar shakiyan tana daukan kalma na kuka mutum ya kai kuka ko ga shi a qur'ani Allah ya kawo mana kisan annabi annabi Yusuf da babansa ko inda yake cewa qala inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ko wa alamu min Allah ma la ta'lamun to wannan kalma tana nuna na kai kuka to amma wannan kalman annan wurin shakiyan din nan ta rashin lafiya suna ɗaukan ma'anan rashin lafiya kafin a turanci ma ana da irin wayannan kalmomin ko shi ne wannan kana shakiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kasance ba shi da lafiya fa kharaja to kaga wannan fa akwai wani karatu a nan wurin idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na annabin Allah zai yi rashin lafiya ya tunaninka gani ya tunaninka ga kai ko annabawa da yawa sai rashin lafiya gashi ya zuwa Qur'ani ko annabi Ayuba yayi rashin lafiya har sai rashin lafiyan ya kwantar da shi ya kai ga baya iya miƙewa rashin lafiyan ya cisa har sai da ya zamanto wasu malamai na cewa tsutsa na fita a jikinsa rashin lafiya ga dai annabawa nan da yawa wanda sai rashin lafiya saboda haka kai dan kaga kana rashin lafiya kaka ce Allah baya san ka haka ma in kana rashin lafiya Allah yana kankare maka wasu zunubai ne wanda akwai zunuban da sai ta wannan hanyar ne za a yafe maka kuma Allah mun tuba Allah ka yafe mana fa kharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya tawakka ala Usama manzon Allah ya fito yana dogara daga jikin daga jikin Usama bin Zaid wannan Usama bin Zaid din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya goye babansa ko baban nasa shine Zaidu ko falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka to baban baban usama nan ke manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito yana dafa jikin usama bin zaid wa alaihi thawbun qatri a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani tufafi da ake kiransa suna thawb qatri wani bargo ne aka ce jar jaja haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kat tawashsha bihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lullube dukkan jikinsa ka kaman kenan akwai nau'i na zazzabi haka ko sanyi haka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla bihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito kuma ya salla da kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da bai da lafiya sai da ya jure ya fito ya zo ya ma mutane sallah saboda mene daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ji in yana yin sallah ga hadisi can ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa waju'idat qurratu aini fi salah an sanya mini sanyin idaniya na a cikin sallah in dai kana son naji dadi to ai sallah to wannan sallan ne fa wasu wanda suke cewa wai babu ita wai ba sai an yi ba masu yin sallah ba su gane ba ne ai yana daga cikin hauka ai ai hauka ne wai har sai su jawo maka aya in baka da karatu sai su fatar da kai wai Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya ce kal yaqin kai ta bautawa Allah kai ta bautawa Allah har sai yaqini ya zo maka da yaqini ya zo maka shikenan ka daina bautawa Allah ai wannan hauka ne menene yaqin a wurin fatin ki kike cewa da turanci me tabbas ake cewa da Hausa kai ta bautawa Allah har sai tabbas ya zo maka menene tabbas a wurin tace mutuwa akwai wani wanda ya taba kokwantan cewa akwai mutuwa da musulmai da waɗanda ba musulmai ba kowa ya yadda akwai mutuwa ko ba haka ba sai dai bambancin kawai wasu na da yakini na da fahimta na cewa idan mutum ya mutu a Kaduna wai sai in ya mutu aka ji aka sashi a rami wai sai ya billa a Dubai to wata ran koyon haka ne mutum zai billo a Somalia Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana abinda za mu iya ɗauka kenan ka san kuma dai wannan saban Allah ne Allah ya yafe mana abinda za mu iya ɗauka kenan a karatunmu na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi nimal maula wa nimal muslim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karatun mu na yau yayi albarka ga ɗaya daga cikin abokan karatu na nan Malam Rabiu Allah ya saka da alheri Allah ya saka miki wani bawan Allah ya riga ka a nan wurin ya daga hannu ko ya tashi ya tashi to mu ce kanka akan itikafi dama ka'ida na itikafi idan mutum ya shiga itikafi ba a son ya fita da ka shigo ka shigo masallaci to ka shigo kenan amma kamar fita haraban masallaci haka duka za ka yi amma wannan kewayen da aka kewaye masallaci haramun ne mai itikafi ya fita da tsaran ya fita itikafinsa ya lalace sai dai musulunci ya yi rangwame ga mutumin da ba shi da kowa ba shi da kuma hanyar da zai iya samun abinci dole sai ya fita wajen masallacin kenan babu wanda za a iya aika ko to musulunci ya yadda zai ya fita ya su ayin bai ci abinci ba kuma zai mutu balantana dai a dai irin wannan rayuwar da muke yanzu da wuya ka iya ganin masallacin da babu abin da zare ka nema ka sa ba da wuya Allah ya ce mana sai bismillah na'am wanda yake gulma eh yana nafila yana fira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mantawa na yi akwai wani bawan Allah da ya mun magana cewa ya kamata ma a faɗakar da al'umma cewa bai kamata in ana hutuba mutum ya surutu ba ya kamata a ce mun shigar da shi a cikin wannan hutuban mu na yau amma in Allah ya kai mu mako na gaba sai mu shiga kan kuskure ne babba mutum kusan kamar ya rusa ladan shi kenan na hutuba na sallah domin a fahimta na mazhaba ta malikiya ma wannan hutuban da kake gani ana yi daidai take da raka'a biyu daidai take da raka'a biyu ai sallan juma'a a matsayin sallan azhar take ai sallan azhar kuma raka'a hudu ne ai saboda haka yanzu sallah juma'a ne sai aka ce an yafe ma mutane raka'a biyu hudu ban ta zauna a matsayin raka'a biyu shi yasa ba a yadda kai magana ba ko kai surutu musulunci yana son da ka shigo masallaci liman ya riga ya fara hudu ba ka samu wuri ka zauna ka saurara wannan hudu ban domin shine sakon da ake so a isar ma da musulmai a wannan makon shi sa kake ganin wannan satin ai wannan huduban kan kaza sati mai zuwa ai wannan huduban kan kaza sati mai zuwa ai kan wani saboda al'umma su tafi da sakon musulunci na wannan makon to kai ka zo kuma kana surutu kusan babu fa'idan zuwan ka masallacin kenan Allah ya fi mana malam bismillah wa alaikum assalam kuskure ne sabo ne kullum mahaifiyarsa ta riga ta bar wasu cewa kar ya auri wannan baiwar Allah sai ya haƙura sai ya haƙura sai ya nemi wata ta kuma wannan yarinyar ya sata addu'a Allah ya bata wani wanda zai fi zama alheri a kai haka ya kamata ya zama an gane sai dai in ya zamanto haka kawai ne uwar ta ɗauki tsana ta ɗaura ma wannan yarinyar ba laifin baki babu na fari an bincika an tabbatar da tarbiyyar duka suna da suna da tarbiyyar ta daidai gwargwado mugun abin da ake tunani babu to shine malamai su sabani akan irin wannan amma ni in ni ne zan gaya ma wannan bawan Allah ya haƙura da wannan baiwar Allah ko da ku ta kaɗai ta rage a duniya mu abin da zan gaya masa kenan ya ci naman raƙumi sabanin malamai ne wasu sun ce sai ya sake alula wasu sun ce kuma zai kuskura baki wannan sabanin malamai ne domin ina ganin malam shi malamin furu'a ne ya karanta an ce cin naman tsohon raƙumi yana karya alula wani akwai sabanin malamai a kai hatta a masaba ta malikiyan ma Allah ya ce mana ga wannan wacan almajirinka sai ka daga murya ko ya matso gaba sai ya ci gaba da lallaba baban har baban ya aminta zai ta bin baban a hankali an gane ko domin wayannan auradan na filfili ne ko ba na fila bane a'a malam nake tambaya na filfili ne ko ba na filfili bane na filfili ne yi wa iyaye biyayya kuma fa na fila ne na wajibi ne sai da ka sai ya lallaba mahaifin nasa Allah ya ga halin da yake ciki ku yan uwa musulmai sai a sa baban a cikin addu'a shi kuma Allah ya bashi fahimta abinda kawai za a yi kenan amma shi wannan yaron a gaya masa ya je ya bi babansa so da kafa wayannan auradan na filfili ne bin iyaye kuma dole ne ka gane wannan ko auradai na filfili ne amma bin iyaye maganan gaskiya dole ne so da aka yi lallaba mahaifinsa su rabu lafiya da kuma sa baban a cikin addu'a Allah ya bashi fahimta babu abin da bai gagara Allah shi ma baban Allah bai gagara Allah ya sa ya karɓa ɗari kan ina ganin za mu an tambaye mutane guda uku saboda lokaci ya riga ya kai in aka ba mace zaka zaka na macen ne ba laifi ba ne kuma ta ɗan suwakar rago haka ɗan yi da gwargwajiya da ita da mijin a can zakiru kuɗi nata ne ko ba haka ba ne a kawai sai miji ya kwace bismillah za ka ɗan yi sauri lokaci ya riga ya na'am sai a ta masa addu'a Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ka gane ko saboda manzon Allah ya gaya mana sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi ai azumi in an ce an ga wata domin ba kowa bane ke da idan da zai ga watan ma an gane wannan Allah ya ce mana malam bismillah a'a akwai sabani tsakanin malamai shin zai mutum zai yi nafila ko ba zai yi ba amma ni a fahimta na hatta jan carbi ma mutum ya ajiye saurara abin da ake yi domin shine sakon da ake isarwa nafila akwai sabani wata rana mutum wani mutum ya shigo masallaci manzon Allah yana huduba akan minbari sai mutumin ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai nafila ya ce a'a yace tashi kai nafila sai wata rana kuma bayan an kwana biyu wani mutum ya shigo masallaci ya tashi zai yi nafila manzon Allah ya ce zauna wannan hadisan guda biyu shine ya kawo sabanin malam an gane wannan اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين